ya saba wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki cikin ikonsa ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba nawa ga wata kenan zai zama ashirin da wata muharram ko hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan tara dubu biyu da ashirin darasin da ya wuce a cikin wannan littafi mai albarka na sifatin mauludi a kamin mauludi na babban malami ibnu qayyim da jawziya muna cikin fasali na bakwai a babban babi da ke tattauna matsaloli na hakika shi wannan babi fasali na bakwai fi zikr da khilafi fi wujudiha istihbabiha wa hujjati ta'ifatayn inda ya tattauna kan sabani da malamai suka yi dangane da wajabcin hakika ko zamanta mustahabi sanan da hujjojin kowane bangare shi malaki ne yake kawo hujjoji na kowane bangare ga waɗanda suka ce wajibi ne da mene suka dogara waɗanda kuma suke ga ba wajiba ba ce za da kira ta da suna ko mustahabbi ko sunna ko sunna wajiba to su kuma da mene suka dogara ya za mu tashi wakalar laifi ko bismillahir rahmanir rahim wannan shi ne darasi na goma sha takwas cikin wannan littafi za mu sake da malaka wa kalin dai su gunu sa'ad dai su dan sa'ad ya ce lai allai ke gunu sa'ad yake cewa yu'affu anil mawludi ayyama tabi'ihi fi ayyi hasha za a yanka wa yaro da aka haifa hakika a ranar bakwai yini na bakwai daga haihuwar shi fi ayyi hasha a cikin duk kwanakin wanda suka so abinda yake nufi da wannan magana shine yankan aƙidar yana da ranar da ba a so ya wuce amma za iya yanka tun daga ranar da aka haife shi yinin farko yini na biyu yini na uku yini na hudu yini na biyar har zuwa yini na bakwai to duka cikin waɗannan kwanaki kama daga ranar haihuwa zuwa yini na bakwai to duk ranar da aka yanka yankan yayi wannan ɗaya daga cikin sabbin bayanai kenan da muka ji fa in lam yutahayya lahum al-aqiqa tabi'i idan aqiqar bata samu ba nan ce hayya shine an shirya abu an kimtso ki kuma ya shigo hannu to idan aqiqar bata samu ba a wannan lafazi ne da ke dauke da mutunta hatta wanda yake yake yin hakika wanda wannan na nufin kenan ba za ta yi ko mai wahala ne a samu musulmin da zai yi da ganga sai ka ga bai amfani da wata kalma mai sauri zai ce kafaffan kuma da yake a da ce haka ba sai ce fa in lam ya ta'ayya lahu al-aqiqa idan aqiqar ba ta samu ba fi tabi'i har aka je yini na bakwai to la ba ta ayyu afa anhu ba da zalika babu laifi a iya yanka wa yaron bayan nan kila wasu uzurori suka bidiru kila an kukuta an siya kafin a kai ga yankawa ko ta mutu ko aka sace ko aka kashe ko dai wata da dura ko wani abu da zai iya hana kuma dai a ce yanzu akwai hakika kuma ga yanayi na rayuwa ba za a iya samo wata ba ba dukiyar da za a samu hakan ko kuma da dukiyar amma babu takkar a kusa ba za ta yi a same ta yau ko gobe ko jibi ba saboda nisan wurin da inda za a iya samo dabbar ko kuma yanayin rayuwar da ake ciki a irin wannan yanki to shi ke na babu laifi a iya mace daga baya ya ce wa laisa bi wajibi to ga muhammad shahin na kawo magana kama yana tattaunawa ne game da waɗanda suke gawa a figa wajiba ce ko kuma a figa musu habbaci yake cewa ma wa laisa bi wajibi wannan aƙiƙar fa ba wajiba ba ce ayyu afa anhu ba da saba'ata ayyam a ce a yanka maki bayan kwana bakwai ba za a ce tilas tilas bayan kwana bakwai in dai ba shi mana in dai rashi ne na hakika ya sa wa a yankan mutum shi kenan ba za a yanka mashi ba in dai kwana bakwai su wuce inda laifi zai zo shi ne ce da gangan aka bari kaga wannan kuma ai hukuncin na nan yace fakana fakana da su bunu sa'ad ya zahabu ila annaha wajibatu sab'ati layya to kaga da wannan maganar Allah ibn sa'ad yana da cewa ita hakika wajiba ce daga ranar haihuwa zuwa rana ta bakwai amma bayan nan ba wajiba ba ce kaga wannan kamar magana ta uku kenan akwai wanda suke ga wajiba ce ala islam in ma mutum bai yi ba har aka zo rana ta bakwai da gangan ko dai da wani abu wanda ba zai iya karyar mashi da ita ba a shari'a to ko da bayan shekara bakwai ne ma ana nan ana bi wasu kuma suke ga dukkanin ta ma mustahabi ne tun daga ranar da aka haihuwa har zuwa rana ta bakwai har zuwa wata bakwai shekara bakwai duka dai mustahabi ne to kaga magana ta uku wacce yake da matsaya ta tsaka sai wajibcin na nan ne a cikin kwana na bakwai kama wannan maganar kuma ta fi karkata zuwa ga waɗanda suka ce wajiba ce saboda ita haihu wannan ba kamar mutuwa ba ce ba a kwanta da ita ba a tashi da ita ba a yi mata shiri ba kawai ta auku a ita haihuwar an san za a yi misali kenan tun da an san za a yi kuma akwai wajabcin yankan dabba a kwanaki bakwai din farko da ya zama tilas a tanadi dabbar da za a yanka kafin ma a haihu in mai cikin ba ta da lafiya ya za a yi a samu kuɗin da za a asibiti idan haihuwar ta zo da matsala kila sai an yi cs ko wasu dai ababe da suke da buƙatuwar kuɗi barin da za a yi ta mutu duk yadda za a yi a cikin ido ake tsawuriya karin magana irin ta bahaushe duk sai an sai da za a samu kuɗin kuɗaɗen da waɗancan hidindimin na wajibi kuma wajibi ne za su ci to sun ninninka kuɗin dabbar aƙida to kaga kenan dai wajibcin yana nan yake cewa wa kana malikul yaqul al-imam malik ya kasance yana cewa iya sunnatul wajiba ita aƙida sunna ce wajiba yajibu al-amalu biha ya zama tilas a aiki da ita magana da malin na da ƙarfi kwarai yankan aƙida sunna ce ta wajiba kaga sunna ce ta ahadu sunna ba zai yi mutum na dawar sunna ba kuma baya aƙida anya kamar ba zai zama an lullube rago da fatar kura ba ne an lullube kura da fatar rago akwai burin burin kenan inda sunnar mutum ke yi ga aƙida nan tana ɗaya daga cikin wajibul wujubi da zai saka ta a tsarin shi da zaran mai ɗaki shi ta samu ciki to suna cikin ajandu don neman yardar Allah madaukakin sarki wa huwa qawlu shafi'i wannan maganar ta al-Imam Malik al-Imam Shafi'i wanda dalibi ce ne shi ma ya faɗi irin ta tana cikin maganganu wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad ibn Hanbal wanda shi ma shi kuma dalibi ne na shi al-Imam Shafi'i da za mu zo mu jima inda ya kawo wata magana da ya shiro daga Imam Shafi'i ya Ahmad ibn Hanbal kenan wa Ishaqu da Ishaqu ibn Rawiya wa Abu Thawr wa Tabari da Abu Thawr da kuma Imam Tabari hada kalamu abiyam wannan magana mala yace dukkanin ta ya ciro ta ne daga maganganun Abu Amr wa yake nufi da Abu Amr ibn Abdul Bar wannan magana za ta same ta a cikin at-tamhid لما في الموطا من المعاني والأساني الجزء نقول شاكي شريك كدا هو مشاتا سنتاك إسلام تا أتكلتاك الاستذكار شكما مجلدي نبيا قلت الإمام ابن القيم يتلني كما تينتي دان أتكم ونم مغلا في جملة تكيدة بقال سور للي أدوى أكاك كلنتا مغلا الإمام مالك يتلوا الحقيقة سنة wajiba ka duba yadda yace sunna kuma yace wajiba mu ko mutanen mai yanzu yan atubulus ne ko ya yunkuro zai yi abu in kace mai ai sunna ne ma a shi ma ba ma dole bane shi yana ga wato sunnar ba ta da kimar da a iya mutunta ta to galiban malik ya hada mai arhar a wajen wasu ko da mai tsadar ga wajibi ga sunna shine malik ce kuntu sai na ce wa sunnatul wajiba inda ashabi malik ma ta'akkadat ihbabu wa kuriha tarku abinda sunna wajibi ke nufi a wajen jama'ar al-imam malik ɗaliban shi da sauran ‘yan makarantar shi in sun ce sunna wajiba mata akkadat babu abinda mustahabbancin shi ya karfafa ke ba wajibi ba ne irin wancan wajibi da zaka ce da salloli na farilla ko azumin watan ramadan ko karatun fatiha a sallah ko kaza ko kaza a ba irin wannan wajibin ba ne amma aikata shi ya ya karfafa kwarai da gaske din mai asiri ba zai iya bari shi ba sai kenan din mai mutunci ba zai iya bari hakika ba ko da ustuhibba istihbaban muakkada an so a yi shi so mai karfin gaske sannan yake cewa wa kuriha tarku kuma aka kyamace bari shi an kyamaci a ce an ma mutum haihuwa shi ko bai yanka da yaron hakika ba an kyamaci wannan hali wancan lokaci kun suka ce kore a a duk musulmi da ga yana kyamar ya aikata wannan abin da irin waɗannan ulama rabbani yuna suka ce kore a amma mu yanzu mu ce yunkuru wani karkai kaza a to menene hukunci sai ka ce mace makaruhi ne sai ce bari ma waya ba da ba da ba haka wannan ta'arifin karhanci ne na kasar Hausa ba zan lahirin sulfat amma an ce makaruhi abin da ake kyamar ka aikata kuma da za ka fi ƙarfin shedan da zuciyarka al'amara da su to da Allah da za ka samu amma da za ka yi shedan zai fi ƙarfinka ka ce ai makaruhi ne ka aikata ba za a ba ka zunubi ba amma ka sani idan irin waɗannan makaru ai suka yi yawa to sai ka san komai zai iya faruwa a ƙarshe za ta shiga da'ira ta masu wulaƙanta haramun ma makaruhi ka ci wancan ka yi wancan ka yi wancan to duk da kana gaba su da wata illa ko wani tasiri ko wani zunubi da za a loda maka kama za ta kare na haram za ta kare na kaba'ira daga nan kuma sai ga mutum ya samu promotion daga nan sai ga ya da'irin masu aikata haram wancan fa a mutumin nan ne da ya daɗe a makaru aiki da uwa uba yanzu ita a fila an so so mai ƙarfi a aikata ta an kyamata kyamata ne muni ga barinta yanzu wannan idan mutum na da addini kuma yana da mutunci ba zai iya barinta ba rayuwa duk yadda za a buga cikin wata tara na duk wata ka aje dubu biyu duk wata ka aje dubu biyu da an haihu wata tara kana da dubu sha takwas nema masu sai da awaki ko sarkin fawa zai wuya a dai yanzu ko muke lissafi a ce ba za ka sami dabbar abin nan ba dubu sha takwas ba kuma yadda da kadda aka ɗauki cikin zuwa yanzu ka canza waya ko baka canza ba akwai yiwuwar ka canza waya ka yi ɗinki ko baka yi ba akwai yiwuwar ka yi ɗinki idan keke kake da shi ko mashin ko mota don girma na a lissafa nawa suka ci kekenka nawa yake a gare kama daga fashi canza taya zuba sababbin kwayoyi wacece wacece idan mashin kake da shi juyan kawai nawa ya man da kasa na nawa ne taya kila cikin wata tara na samu matsala ka canza taya gaba da baya fashi ya dame ka ka canza wani ce kila mota man nawa ta sha juyan nawa services na nawa wane ne wane ne wane ne na nawa da wayar kama nawa ka zuba da na kuɗi hannu da na kuɗi a kan da na cin baki daga baya ka biya don girma Allah ya furintin a ga daga wata karan da matar ka ta dauki ciki zuwa da ta haihu nawa wa'annan su kuma suka da in ba ya samu sai an samu su kuma sun ja dubu ɗari da tamanin ninkin ba ninkin wancan to ana neman can fasan da su wancan kuma kila yanzu dai kai ba ka duka ba ka ce ya Allah ina tawassuli da zuba kuɗi da yawa da nake a layina na MTN rabba na taka falmin nan ba na jin da wanda zai sujada ko kuma yadda wani zai je maka ce wani in ka je ka wani ka roƙan man Allah ka ce ina haɗa shi da zuba rikajin da nake yi shi kai shi ma zai ce ka inda ake aike na ban taɓa ganin banzan aike irin wannan ba wace yau da rashin rufin kadari da Allah kowa ya roƙi ko kuma musiba irin yadda ta haɗu ta shafi waɗansu mutane guda uku da suke tafiya hadisin da bukari da mutum suka tafiya yana da yadda sanin sanannen hadisi a ce kawai sai muka wani abu ya kulle kofar nan sai ce to ba abin da zai fitar da mu daga masallacin nan sai kowa ya roƙi Allah da wani kyakkyawan aiki da yi sai ka ji na farko ya ce to ya Allah ka riga ka sani ba na nufin sanar da kai da shi ka san wannan ba za mu fita ba dan gaba ɗaya ya fara lalata harkar amma sai kana ta ya Allah haihuwa ta farko da aka yi ma ranar da aka yi uban da kofi amma Allah dan biyayya ga umarnin manzansa na kukuta na samu aƙiƙa wannan dai goma ka ce yayi kokari ba to kuma za ku kushe shi ba da kuma ka ji na biyu ya ce ya Allah ka san da abun hawa na ya fara haka haka ran daga gare ya Allah dan kula da abun hawa na Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki in ba isa bane dai ka ji dutsen ya ƙara fam ya bane dan wani mai wauta ya tsoma baki to kaga irin wannan ne suke cewa to bai kamata a bashi ba in suka ce ko dai ha kar ka dauka maka ruhi ne irin namu ne yanzu fa yusammunahu wajiban wujuban sunan irin wannan sai su kira shi wajibi ne amma wajabci na sunna kenan wajibi ne da ahlus sunna baya ba wajibi ne da masoya annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa bari wajibi ne da mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa bari fa alaikum bi sunnati wannan ta shigo ciki kenan wale hada ka saboda haka ne za ka ji malaman malikiya na cewa usulul jumu'ati sunnatun wajiba wankan juma'a sunna ce wajiba wal qudhiyyatu sunnatun wajiba layyama sunna ce wajiba wal aqiqatu sunnatul wajiba yanka dabbar aqiqa ga wanda aka yi mahaihuwa ita ma sunna ce wajiba sai malaikin cewa wa qad haka ashabu malik na anhu fi wujudi hari wa yataini taliban al-imam malik da mabiyan su daliban shi ba na kai tsaye ba hatta wanda suka zo daga baya sun hakaito daga shi al-imam malik cewa wajiba ce sun hakaito riwayoyi guda biyu riwayatin bil wujubi wa riwayatin bi kauniha sunnatan muakkada sunna wajiba sunna muakkada wa laysa anhu nafsun sarihun fil wujub amma su duka ba su da nassi karara ma'ana wanda suka ce wajiba ce ba su da nassi karara daga aliman malik da ya buɗe baki shi ma sa'a anhu cewa wajiba ce babu ko da ibn abdul bar bai kawo haka na aliman malik ya sa ko imam ahmad ya sa nan aliman ahmad ibn hanbal ya sa wa kada haka ashabu malik fi wujudiha ذهب أحمد eh akwai bugun da ya zo wa kada haka ashabu ahmada عنه في وجودها روايتين وليس عنه نفس صريح في الوجود باب ونفسي قرر da ya nuna haka kamar ma kuma zai yi don wanda suka zo da shi a haka wannan wani bugu ne da wani malami ya zauna ya tafiƙi kusan ana ga shi ne a sauku ko afdalu tahqiqat na shi wannan littafin lallai na ma tsallake ne akwai wurare ire-iren su da na biyu na duba so da wanda aka kama da su iya gyarawa mutum zai samu wannan matsala a masajin limami ahmad wa isahafa da kuma wasu wallafe-wallafe waɗanda suka tattauna matsaloli na mazhabar ahmad ibn hanbal kamar ibn kudama cikin littafin shi al-mughni a juz'in shi na goma sha uku shafi na ɗari uku da tasa'in da hudu haka za mu zai samu wannan bayanai a cikin al-mubde na mubde da kuma al-insaf na al-mirdawi duka sun tattauna cewa an bari nuna hanbal shi wannan maganar zuwa gare ta ake fuskantar da ita to da ka wata da haka a samu ahmad anhu ɗaliban ahmad ibn hanbal sun hakaito fi wujudi ha riwayatayn sun hakaito riwayoyi guda biyu daga Ahmad ibn Hanbal bai fito ƙarya cewa ce ba bace to yanayin yadda yake magana ta nuna muhimmancin ta sai wasu suke fahimtar ai yana nufin ma wace ba ce ma hakikatan shi bai fito ƙarya ya faɗa ba za mu ji wasu daga cikin maganganun shi kamar yadda aka sami kadiman shi sun ruwaito mana ɗaliban shi da suka yi wa mazhabar hidima yadda ya kamata wani hannu na tsoro nususahu mana ke dama ambaci na sushin maganar kana na kallalu al'imamu kallal ya ce shi ne abu bakar ne na kallal wanda ke cewa ahmad ibn muhammad ibn hani al-bagadadi babban malami ne an ce in dai hidima ce ga mazhabar ahmad ibn hanbal to babu wanda ya yi ma wannan mazhaba hidima irin yadda yi ba samu wanda ya yi ma wannan mazhabar ta Ahmad ibn Hanbal hidima ba sai da al-Imam al-Khandal yayi ba wai sun haɗu bane an haife shi shekara ɗari biyu da hamsin da wani abu ya rasu a shekara ɗari uku da sha ɗaya to kawai shi babban abin da ya rukufa a kai yi ma wannan mazhaba hidima bai yi karatu a wajen Ahmad ibn Hanbal ba in ka duba ka'ima ta ɗaliban shi ba za su gan shi ba akwai littafi musamman da bunu da jauki ya wallafa ya sa mashi suna abin nan manakibu da imamu ahmad ibn hanbal darajoji da matsayi na ahmad ibn hanbal in ka duba babin shi na biyar a littafin ya tattauna ne akan ɗaliban ahmad ibn hanbal to shi wannan abubakar da kallal ya yi karatu a wajen da ya shi ya yi karatu a wajen Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal wanda ya'ya ne na shi ya yi karatu a wajen Salih ibn Ahmad ibn Hanbal wanda suna da daga cikin manya-manya ko fitattun malamai sai da Abdullah ya fi shahara amma shi ma dai wannan malami ne to shi wannan malami da ake cewa Abu Bakar ibn Khallal ya yi tafiye-tafiye tafiye-tafiye shi abin da yake banta da shi tattaro mas'aloli da ilmomi na Ahmad ibn Hanbal shi ne da ya zo sai ya wallafa littafi ya sa mai suna aljami'u mai ulumin imani ahmad ibn hanbal na gwadin mujalladi ashirin lalla a yadda dai kasan ibn abdul bar ya yi hidima ga mazhabar malikiya da waɗancan littafai nashi al-intizkar da at-tam'id to shi ma haka wannan yayi wancan hidima muna fatan Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi to shi ne shi alƙallal yake cewa yana da littafai da yawa yana da wani littafi mai suna tabakatu ashabi ahmad sunan littafin kenan yana da wani littafi da ya samu suna unsuru da ilal akan ilal hadis ne shi ma ya wallafa shi yana da littafi mai suna as-sunna yana da littafi mai suna al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kuma ya wallafa shi dan irin waɗannan ba da abubuwa al'amuran sannan yana da wani littafi da ya sa wa suna akhlaku ahmad ibn hanbal kaga bayan wancan duka aljanibi kenan za ka kalli lalle wannan kam inda ya ne sai a ce nan san ga ni kashe nin jam'iyyar ne ko san ga ni kashe nin fatin ne ko tawagar kama kuma shi a bangare ne na ilimi to shi ne yake faɗe filjami'i a wancan littafi na shi ne suna aljami'u aljami'u da ulumi da imam ahmad kenan yake cewa wannan maganar kamar za ka same ta a juzi'i na takwas juzi'i na takwas yake yake cewa zikru istihbab al-aqiqati wa annaha ghayr wajiba ne ya kawo kamar bashi ne aka kulla amma tako ne yake isarwa ka iya karanta shi zakarat istihbab al-aqiqati wa annaha ghayr wajiba ko dai ka ce zikru istihbab al-aqiqati daga abin da aka samu daga Ahmad ibn Hanbal shine ya ambaci aqiqa a matsayin mustahabbi wa annaha ghairu wajiba ita ba wajiba bace akhbarana Sulaiman ibn al-Ash'ab qala sami'tu Aba Abdullah Sulaiman ibn al-Ash'ab yake cewa naji Abu Abdullah shine Ahmad ibn Hanbal nan sai Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal an kunye shi kenan Abu Abdullah kuma al-Imam Shafi'i shi ma kunye shi abu abdullah sai da za ta shi kai shi ahmad ibn hanbal wani lokaci ya ce kana ahmad ibn hanbal kana abu abdullah ina nufin malamin shi al-imam shafi'i to yace cewa na ce Ahmad ibn Hanbal yana cewa su ila anil aqiqa lokacin da aka tambaye shi game da aqiqa ma hiya me ce ce ita kana al-dabiha sai ce a al-aqiqa ita ce dabbar da ake yankawa sun haifi yaro wa kariha wa ankara qawla alladhi yaqulu hiya halqu ra'as sai ya musa maganar da wasu ke cewa aqiqa shine askin da ake wa yaro idan dai ka kira wanzani ya aske maka kan jinjirinka wai shi kenan kaya aqiqa sai ya kauce kuma ya kyamaci waccan magana. Suraka dabbar dai da ake yankawa ita ake cewa haƙiƙa. Akbara ne Muhammadu Umar Hussein, annal fadla haddasa hunkan. Sa'al su ba Abdullahi an al-haƙiƙa, wajibatu ne yi? Na tambaya Ahmad Ibn Hanbal game da haƙiƙa cewa wai ita wajiba ce? Kana na. Sai ce a haƙiƙa ba wajiba ba ce. Walakin sai dai aka ko magana aka yi ce kaza kaza ne sai dai bai ba ta daga ba sai yanzu kila maganar da za a faɗa ma ita ce password ɗin shiga wurin za mu iya tafiya taron nan eh sai dai kawai dai ta ce haba ba da ya ce za a iya tafiya ba shi kenan sai da ta tafi sai yake cewa sai dai in ka je shiga kofar an yi programming ɗinta ka danna 1 2 3 zuwa 6 shi kuma wancan tuni har ya hau mota can za ku cimma jiki ya yi zuba ba fasfon din ilima a ba kowa na shi a ce kowa ya zo ya duba kun ga na ba za ku ɗauka mashi ba kuma miji da ya dawo to kaga in aka ce lakin to ka tsaya shi ne suke cewa lakin din istidraki ne ma'ana za a biyo da baya da wata magana mai muhimmanci sai ce man ahabba ayyan suka falyan suka wanda ya so ya yanka dabbar aqiqa bayan an mata haihuwa to ya yanka kana yace wa sa'altu aba abdullahi an al-aqiqa na tambayi abu abdullahi game da dabbar aqiqa da ake yankawa yaro a tujibu ha kana ganin wajiba ce kala la sai ce ni ba na ganin wajiba ce ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله qila fil haqiqa sannan ya ambata mana daga Ahmad dan Qasim lalle Ahmad ibn Hanbal an ce game da shi an ce cikin abin da aka haka ito daga gare shi dangane da haqiqa wajibatun hiya ita wajiba ce kada sai ce amma wajibatun fala adri amma a ce a ce hakika wajiba ce ita ni ban san haka ba akwai ku kunta da ya ilmi na alim ban san haka ba la aqulu wajiba ni ba zan ce wajiba ba ce sun makala a shaddu shay'in bihi sai dai mafi tsananin dalili da na sani a shari'a shine fada mini inna rajula murtahanun bi aqiqatihi haka ya rubuta na kuwa inna rajula inna rajula ko ko annar rajula akwai da ya zo da annar rajula sai zama a babi na hikaya in kuma ka ce innar rajula sai zama jumlatin musta'anafa jumla ce ta farko wannan ka'idoji ne na masu na'u akwai wuraren da za ka yi fata ga hamzatu anna akwai da za ka yi kasara a hamzatu inna inna rajula ko anna rajula murta'anun bi aqiqati idan dai shi mutum abin jinginarwa ne game da aqiqar shi mana sai yayi aqiqar zai ci gajiyar dan da aka haifa mishi wa kana al-akram Abu Bakr al-Akram talibi ne na Ahmad ibn Hanbal shi ma cikakken sunan shi shine Ahmad ibn Muhammad ibn Hani al-Iskafi al-Sadiq shine yake cewa kuntu li abi abdullah na cewa malami na ahmad ibn hanbal abu abdullah la hakikatu wajiba mana kana ga hakika wajiba ce kada la yace miki a a ba wajiba bace wa ashaddu shay'in ruwi ruwiya fiha ruwiya fiha mafi tsananin abin da aka ruwaito game da hakika hadisi al-gulam murtahan bi hakikati wa huwa ashadduha kowane yaro abin dinkinarwa ne sai an mata hakika ita shi ne mafi tsananin abin da aka roye yanzu jas ka gama ɗawainiyar biyan kuɗin awu kila ma ita uwar jinjirin mai launayi ce tun da ta samu ciki likita ya maka wasiya fakan hanta za ta rika can ana so ta yi wulaƙiya ka ya ka iya wa asibu adibba akum kuma ai ma kamar da lamu shafi ke faɗi ko ai ma likita biyayya sai ya zauna lafiya in ka zo malakimu shafi ya kawo wannan magana na limamu bai haƙi ai ma likita biyayya ko kuma ya ce kar ka tsara aiki dole a ɗauko mata ɗaya ya ce katifarsa mai inci nawa ne ya ce mai inci uku ne ya ce wai wai wai ai sai an sai mata mai inci sha shida kaga likita ya ɓallo maka ya za ce duk ka gama wannan wahalar kuma wai ba za ka ci gajiyar wannan yaron ba kamar fa yanzu ka fi nuna gona ka yi sharar gona ka yi shuka ka yi komai da ka tashi ka shuka abu mai amfani amma gaba ɗaya ne ba sai ka ce da ka san bari mu ɗauki shinkafa ko baka taɓa shinkafa irin su bana ma an ce kai masara ka ce kai wala kai ba duk wani kin kai shinkafa ka zuba a ce duka irin mara kyau ne sun cuce ka ne mu daga ne sai da ta gama kai tsaf kuma an wuce shuka sai dai laminar dai kawai fen wayar ta saki rizal gona ma ta saki rizal wani ya faɗi waya kai kuma ka faɗi a gona kaga za ka ce da ka san wannan irin haka yake da baka shuka ba wallahi tallahi da bin ma ka tafi sai ka tafi abuja kai ta kallon gadoji ma ya fi maka dama dama yanzu fa kamar haka ne yaron nan naka ne kai kai ɗawainiya kai ne hidindimu amma kuma yanzu ba za ka fi gajiyar shi ba to kaga wannan maganar dole a ce mata hiya a shaddu maruya an akwai zafi maganar wa kana Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa kana Abu Abdullah malami na Abu Abdullah wa yake nufi da Abu Abdullah yana ishara zuwa ga Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ya kinsa yake masa rahama gaba daya la uhibbu liman amkanahu wa qadara an la yaqqa an waladihi bana so ga wanda Allah ya hore mawa wa kadara ga wanda Allah ya ba iko Allah ya kuka walani ai mata haihuwa kuma yake yanka hakika ni dai kam wannan mutumin bai burge ni ba ni dai kam wannan mutumin bai kyauta ba wala ya da kar dayan ku ya bari mutum ya daina yanka a kar ka zama cikin waɗanda za su rika wannan sakaci kaga wannan magana ba ta da bambanci da abin da shi ma Ahmad ibn Hanbal din ya faɗa sai yana faɗa mana ba ma ra'ayi shi bane kenan na to ne daga malami na al-Shafi'i لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتحل بحقيقته هو يارو abin cikin rawani sai an mashi hakika fa huwa ashaddu ma ruwi fil haqiqa shine mafi tsananin abin da aka ruwaito a cikin haqiqa fa qala Abu al-Harith sa'altu Abu Abdullah an al-haqiqa na tambayi Abu Abdullah al-Imam Ahmad kenan game da haqiqa wajibatun hiya ala al-ghani wal faqir wai shin wannan aqiqar wajiba ce a gama wadaci ya talaka idza wulida lahu ay yabqa anhu in har an masa yi wasila sai ya yanka qala abu abdullah qala al-hasan sai ahmad ibn hanbal yake cewa to barkati al-hasan al-basri ya ce daga samura an nabi sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi kowane yaro da aka haifa an jinginar da shi har sai an mashi aqiqa hatta tubba anhu yawma tabi'ihi wa yulad har sai an yanka mashi dabbar ta aqiqa a ranar bakwai kuma an mashi aski haka shi ma wannan da yana ishara ne zuwa ga waccan magana da yake ashaddu maruya hadisi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan sunna ce ta manzon Allah ta da mincin Allah su tabbata a gare shi wa inni da uhibbu an tuya hadhihi sunna ni kuma ina so a raya wannan sunna arju ayyuhu li Allahu alayhi ina fatar ina sa rai ina da kyakkyawan zato da kwarin gwiwa Allah zai maye ma wanda ya yanka da farakika wanda ya yankawa rabu da shi ba din da zai ka kai da ka yanka wannan dabbar da ka kama ka yanka Allah zai maye maka Allah yana cewa duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah zai maye maka in ka dauki goma ka ciyar Allah zai maye maka ka kuma san Allah ba goma zai baka ba wannan naira goma dubu goma dubu ashirin da ka kashe ba ita Allah zai maye maka ba saboda shi karin ne to da haka shi kadai ya san adadin abin da zai maye maka da shi yake cewa وقال إسحاق بن إبراهيم Ishaq ibn Ibrahim yake cewa wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban Ahmad ibn Hanbal in ka duba wannan littafi na manasiku al-Imam Ahmad ibn Hanbal na al-Imam al-Jawzi za ka gan shi a cikin babi na biyar ya jero shi a sunayen manya-manyan ɗalibai yake ta sa'altu aba Abdullahi an hadisin Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma ma'ana na tambayi Abu Abdullah ina nufin Ahmad ibn Hanbal game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama menene ma'anar shi al-gulam shi yaro murtahanun bi aqiqati inda annabi yake cewa kowane yaro abin jinginarwa ne ga aqiqar ana mahaifin shi ba zai ci gajiyar ba sai in ya yanka mata aqiqa ina ma'anar wannan zance kada na yace eh aka maganar take sunnatin nabi sallallahu sunnatin nabi alaihi salatu wassalam ita wannan hakika sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga kuma sabawa annabi hadari wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wa in tuti'uhu tahtadu ya ayyuhal ladina amanu atiqu allaha wa atiqu ar-rasul ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya shine requirement na shiga aljanna zai iya tabbata yace mai sunna ce ayya uka ana da gulami shakai zai yanka wa namijin da aka haifa mashi awaki guda biyu wa an dari ya fi shakin in mace ce ya yanka mata akuya guda ɗaya fa idza lam yakun qanuhu fa huwa muktabasun bi haqiqati hatta yu'aqan idan bai mashi wannan hakika ba to za a tsare shi saboda wannan hakika da bai yi ba har sai ranar da ya yi ta shi kan shi kuma yana cikin tsari shi kan shi kuma yana cikin haɗari to sannan kuma ɗan ba zai amfani shi ba kaga shi tu zero kenan haka wasu malamai suka fahimta wa kada jafar ibn muhammad sai da ya biya billahi fil haqiqa an cewa ahmad ibn hanbal game da haqiqa fa in lam takun indahu idan bai da abin da zai yanka ba an mata haihuwa azuri da ya sun cinye kudin yanayin rayuwa ya ga cin mace amma haihuwar bai da kudin an haihu lafiya ba a je asibiti ba a ko titi ba amma ko bai da kudin da zai yanka bai da kuma dabba a ƙasa bai da kama sayar bai da wani abu da yake sa ran gobe ko jibi ko watan gobe ko watan jibi zai iya zuwa barantana har ya nemi rance yana mai dogaro da wancan bai da wani abu da zai iya dinginarwa ya samu ya samu abin yanka a kikar nan a taƙaice dai lam takun inda ba dabbar akidar ba kudin dabbar akidar kala sai ce laysa alayhi shay'un irin wannan ba komai a gare shi saboda ka'idoji na addini la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki ake nufin mu da yake tunda wancan da sauri shikenan ba zai iya ba ce kallafa wa kanki ba ba ce dakura wa kanki ba fattakullaha mattafa'ata wa kana abul hari akwai bugun da ba a rubuta wannan ba kawai sai ce qila wa qila li abi abdullahi salafika ba matsala dan ba kadan ba abul hari ya ce an cewa abu abdullahi Ahmad ibn Hanbal kenan salafika game da afika فإن لم يكن عنده يعني ما يعف ما يعف idan babu komai a gwajen shi mana bai da dukiya bai da wani abu na kuɗi da zai iya nemowa ya zoya sai wannan dabba ya yanka yana nufin abin da zai aƙiƙa da shi shi ma akwai bugun da aka cire wannan ya amidin ba da ya ce ke da sai Ahmad ibn Hanbal Allah ya mashi rahama yake cewa kaga irin mutumin da aka yi masa haihuwa bai da dabba bai da kudin dabba to da a ce zai ciwo bashi to rajautu ayyukulifan ayyukulifan lahu alaihi ahaya sunnatan muna tsari raja aka ce raja'i ne ba laifa yake ko na ba tabanni wani a ce wanda kaso mafi yawa ma ba zai faru ba wannan kyakkyawan da kan zai faru yace muna da kyakkyawar fata sai Allah ya mai mai sai Allah ya buɗa mai da za ka ɗauki wannan fannin ka koma gefe ka nazarta shi ka ɗauko samfur ɗinka daga cikin mutanen da kake rayuwa da ka ga positive result za ga wanda za mai haihuwar ko yana da ƴaƴan amma wancan ko auren kila bai yi ba ko kuma bai da tawainiyar iyalan amma ya fi zama a rayuwa ta kunci irin wancan saboda taimako na musamman da Allah ya keɓe ga ire-iren wannan mutum ya shiga wancan yanayi amma kuma ko da yaushe yana tare da Allah amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah aga ba wani ubangiji ba wani abun bauta sai shi Allah to shine yake cewa da a ce dai tuwo baki da muna da kyakkyawar fatar Allah ne mai mai saboda ne aka ya sunnatar ya raya sunna wannan magana da ta yi samun ta cikin almubuli na abun kudama a mujalladi na goma sha hudu kwatankwacin wannan muhammadu salih ibn al-usaimi shi ma ya faɗa aka tambaye shi an karɓa kalla kana da mutum ya kai mai haihuwa bai da kuɗi zai iya biyo ba shi ce in dai har yana da wani abu da zai iya zuwa fakin nan gaba ya cire ya biya wancan bashi to ya ci bashin ya yanka ya fi kamar ma yi mulki yau tara ga wata mutum haihuwa yau in dai ana zaman lafiya ba wai ya ci bane a baya ya ci iyaye mirfi sannan da yadda ya kwakwatan sha Allah sai Allah ya tausasa zuciyar wani ya ba ya baki amma in ya ci dubu sai ya ce to to kaga na dubu da ɗaya ba zai baki ba dan mayaki ka dan dubun baya ma suna nan ana ta masu dace ya ce shiru wa kana salih kultun na ce kulkin na ce la ayyula da darrajuli wa laysa indahu ma yau ayro mutum haihuwa a wajen shi bai da abin da zai yanka na afika yace a habbu ilayka an yantakarida wa ya ukwan shin kana ga ya fi kyau ya ranto ya ya yanka wannan da ya yanka wannan yaro dabba am yu akhira zalika hatta yusara la ko ku dinkirta yankan har sai ranar da aka yalwata mai ranar da aka ke ci uban nada wane malam kake ga yafi shine ki fa ne ce ashaddu ma sami'na fil aqiqa mafi tsananin abin da muka ji game da aqiqa hadithul hasan hadithul hasan al-basri daga samura النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam kullu wulanin rahinatin da haqiqati kowane yaro a cikin ginarwa ne har sai an mashi haqiqa kowane yaro ba zai kowane uba ba zai tiga ce dan da ya haifa ba sai an yanka wa sai ya yanka wa ran haqiqa wa inni la arju ni kuma ina da kyakkyawar fata da anista qarada in har ya tuwo bashi ayyuhaddillahu lahu al-khair Allah madaukin sarki zai gaggauta mai mai لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda ya raya wata sunna daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ba a ma ja'a bi kuma ya ji abin da manzo ya zo da shi kaga kuwa ya cika sharashin a kalle shi me zaburar da shi har ya ji ba zai iya barin hakikar ba sai mu ce imani to dama kuma dan adam ko da yaushe abubuwa guda biyu su ne rukunai na in ma mutum ya je lahira Allah ya yarda ma ya fara mashi gwajin hisabi akwai mutanen da yanzu je lahira ko auna laifin su ba ko au ko awo ba za a yi musu ba misali a ce a kawo ladar su a kawo zanabi to tun da bai taɓa ma musuluncin ba su ne masu wa musuluncin zagon ƙasa da kutun gwila yanzu wannan shi ke nan ka ce a auna ladar shi to yana ladar bai da ko ɗaya sai ka ce to a kuma auna zunubi wannan ba sai an auna ba za ke tantancewa su da mutum ya raya sunna ya fita wani cikin sharuɗa sharuɗan su ne na ɗaya mutum ya zama yana da ikhlasi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ala lillahi dinul khalis sai da mutum zai zama akwai ikhlasi dan Allah dai sharadi na biyu shine al-mutaba al-mutaba shine biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutaba ita ce da sharuɗa guda shida kaga a samu annabu a samu aljinsu a samu almakanu a samu azzamanu a samu alkaifiya a samu alkammiya wannan sune sharuɗan mutaba'a guda shida yadda annabi ya yi aikin nau'in ibadar da annabi ko nau'in abin da annabi ya yi ibadar da shi kai ma ka yi da wannan nau'in annabi bai taɓa hakika da jimina ba ko da shekararren zakara ko to kai ma kar ka yi ina ga za mu zo kan wannan matsalar a gaba shin za a iya yi da zakara ko ba za a iya yi ba abin da yake a wajen jimhur na malamai ba za ka yi hakika da zakara ba bai tabbata annabi ya yi ba to wannan mutumin ya cika sharuɗan Allah ya lullube shi da rahamar ya rayu da ikhlasi sannan yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka fa hadihi nususuhu kama tara wannan sune nassoci da Imam Ahmad ibn Hanbal yake kafa hujja da su wajen waccan magana da ya faɗa ya kiyarta da yake wajiba ce wannan aqiqa amma su dube da yake maimaita cewa wa ashaddu ma ruwiya fiha yadda yake goyon bayan ka yadda ka tuwo bashi yanzu wani zai iya cin bashi ya sanya gata saboda kada wani program ya wuce wani zai iya subscription na waɗanda suke ba shi sati tsarin libar saboda ya kalla wata tasha ko kuma wani shiri wanda wannan shirin za ka kalla da iya fa'idar da zai maka iya na yanzu ne kila ma shirin na fukaha ne kawai shirye-shirye ne na ban dariya na raha na barkwanci kama shi kuma wannan yaron ba wanda shi yaron ba kamar shi ne kai tun kana nan to kuma shi ne kai in ba ka nan ba ka da wanda zai zubo maka jari ko bayan ka da sigiri idan ma ta gudun adam ya kafa amalu illa min salatin awwalan salihin yada hulu hadisin sai na bi hurairu da imam bukhari da muslim suka fitar annabi bukhari ya fice sai ma a cikin al-adabul mufrad muslim kuma a cikin as-sahih to kaga yaron ya kamata ka zuba duk karfinka da karfinka da karfinka a ga cewa an yi ma yaron abin da ya kamata ya mai daga cikin alamun da zai nuna wannan uban zai damu da wannan yaron ya mata hakika amma ranar bakwai an ce wani hakika ba ka ce wallahi ban da hali wallahi ban da hali to yanzu kamar ka gode kyautar kamar dai lisanu a duka lisanu a dika harshenka na aiki yana nuna ba haka bane kamar baka gode wa Allah ba to yanzu wannan yaron ka shirya ya amfane ka a rayuwarka ko bayan rayuwarka zancenka na lisanu halika yana nuna kamar ba haka bane to ma nake tawon da su ne na soshin kamar yadda kake gani lakin na ashabahu sai dai ɗaliban al'imam Ahmad ibn Hanbal farrahu ala kauli bil wujubi talatatuhum sun rabu zuwa rassa uku dangane da wannan matsaya na cewa hakika wajiba ce kowa ba wajiba ba a addu'a reke na farko har iya wajiba ala sabiyi min mali yawa ala abihi kaga wannan mawasu iyayen za su ji daɗin wannan tattaunawa kaga ni ko ni wutuntuni wannan matsalar nake so a zo kanta kar dai in tambaya ne ayi man dariya wai shin wannan aƙidar in mun ce wajiba ce shin wajiba ce a dukiyar yaron ko a dukiyar baba to kaga kuma tambayar da wani zai yaron sai ta to yaron yaushe yake da dukiya ta ta to ai warin ta kasar hausa talauci gaskiya akan haifi da rajaran ba su da koci ya kai masu yaran mutanen sakkwato an haifi yaron maciyaci amma kaga tabbatu su suna kamantawa ma a dainan kasar sai wajen borno uwa ba ko jasirar larabawa matar dan uwanka na da ciki ka iya cewa in namiji ta haifa na ba shi dubu ɗari in mace ce na ba ta tamanin su kuma mata su ma su yunkuro su in kika haifin namiji mun ba shi ashirin in kika haifin mace mun ba ta ɗari da hamsin to kaga kada za a yi wancan ba da zancen ya zo wani shi kuma ya ce saniya zai bayar wani kuma ya ce ya buɗe akawun yanzu haka da ya fara zuba ma yaron da za a yi kuɗi ana haihuwar yaron sai a ce a fara a fito da rekod sai a fara fito da statement kila sai ga yaro na da miliyan da dubu ɗari biyar dubu ɗari biyu to a irin wannan yanayin shin uban zai iya komawa gefe sai a ciro kuɗin rago a kuɗin yara ko ko ko da wannan kuɗin dole shi zai yi kaga yanzu mutum shi zai ciyar da matan shi duk kudin ta matar mutum na da kuɗi fanta a sama ai sai dai ya ranta ya ba ta na abinci to sai dai kuma fa idan ya ranta zai iya ta ga rogo na a sha dan ba za ta ce ba ta ci a duk da kike kike zauna da ni shikenan da yau kike zu sa'atin in sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq bima ata'ullah irin to amma na baka rancen da ake zuwa da tafi idan ai kwani ta kuma ba zai iya zuwa ba dan baki san abubuwan da ke karkashi ba mata haka nan kada to kaga matar mutum duk arzikinta shi zai ciyar da ita shi zai ciyar da ita to sai suke cewa shin a dukiyar yaron za a yi ko kuwa a dukiyar uba za mu ji amsar da suka bayar asani altajimu shatu ala zakar aw shatani shin dabba daya akuya rago guda ɗaya ne yake isar namiji shine wajibin ko ko dole sai biyu suna to suke in aka yi man aka yi gwamman namiji sai na yanka mashi rago ɗaya ko akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya shin na sariya na sauke wannan wajibin ko ko dole sai na yanka biyu ko ko dole sai biyu asali reshe na uku idan lam ya'uka anhu abu idan mahaifin shi bai yanka mata hakika ba ko dai saboda ganganci Allah ya kiyaye ko kuma saboda babu Allah ya tsare shi ma hal tasqutu aw yajibu alayhi an ya'uka an nafsihi idza bala shin wannan akidar ta fada a kan shi ke nan an wuce wurin ko ko ya zama tilas ya yanka wa kanshi akika in ya balaga aka ba shi labari mami ce cewa ne shekara fa da aka haife ka ka ji labarin yar gusau ke yi mun karanta a darasin hausa da muna da diploma ko nce kusa a wannan shekara aka haife ka abincin ma da za a ci ba za ka ba ya maka akika ba sai sai yaron sai ya fara harama sai a yanka karatun kasar hausa wannan ko ba ta da littafi wai in ya yanka ba zai ci ba wani yana ko su makwaɗaita ne suka kirkiro shi don a rage masu iya cin nama inda kila yanka maza ma ce to baban kama da bai yanka maka ba shi ma ba zai ci ba yan uwanka da kuka haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya su ma ba za su ci ba kaga ƙarshe sai a dawo sai su makwaɗaitan kawai su yanzu zuwa za a raba ma sai a ce al'akarabuna mana ke ba amma farko da awwal amma dai ce na farko fa haka mu fihi wa jahai fa haka mu fihi wa jahai sun hukuntar da fuskoki guda biyu suka ce a hado ma fuska ta farko yadda mu alal aji yankan dabbar hakika wajibi ne akan uba wa huwa al-mansus an ahmad wannan shine abin da aka nafsanto daga ahmad ibn hanbal kala isma'il ibn sa'id ashalanci haka suka yi mai wasani ashalanci sa'altu ahmad an rajuli yukhbiruhu wa'iduhu annahu lam yu'qa anhu na tambaya ahmad ibn hanbal game da mutumin da mahaifin shi ya ba shi labarin cewa bai mata hakika ba al yaqub an nafsihi qala zalika ala al ali sai na tambaye shi kana makalla kana ga wannan yaron zai iya yanka wa kanshi hakika sai malam ya ce zalika ala al ali wannan hakika har yanzu tana kan baban shi to da kai yanzu ne zai faru ya kira ta ya ce ka san an haife ka a shekarar yar kusau a shekarar yar kusau da ka bai maka hakika ba to yanzu baban sai ya nemo kuɗi a yi to sai dai yanzu in na da shi kaga da kai da kaya an tawa maluka sai a bi ka sai ce to sai ce to na baka labari ne don na san kana da kai yanzu nemo kuɗi a yanka sai mu ce nemo sai a yanka amma dai ka sani in har ɗan ya yi wani aiki ne ya yi na wajibin uban shi ko mahaifin shi wanda kuma wannan na ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura na biyayya ga uba. Wasani magana ta biyu su ne suka ce min malin sari, ai wannan hakika a dukiyar yaro ake yi. Wa hujjatu man aujaba a alal aji, hujjar wanda ya wajabta hakika a dukiyar uba, annahu huwa al-ma'muru biha. ai uba ne aka umarta da yi duk nasoshi ko mafiyar nasoshin da muka ruwaito muka wuto za ga ana fuskantar da umarnin ne zuwa ga uba kama ta kaddama wa kaddama auda ba a alal sari su kuma waɗanda suka nassantar da suka wajabta hakika akan yaro suka ce ya ce al-gulamu mustahamin bi aqiqatihi ai yaron da yake tinkinarwa ai ai ta sai alfahari da mahaifi to wannan an jin gizar da kibila alfahari da mahaifin ba waye asara kenan dan ne asara amma kaga wannan tawilin ya da soyi nisa daga yadda za ka iya tafkowa da wuri malai cewa hadal hadithu kana li ta'ifatan to amma kuma wannan hadisin duka bangarorin biyu sun faɗi shi in ka tambayi waɗanda suka ce wajabcin hakika yana kan uba ne me ya hujjar ku in kai saurare su can za ka yi ce annabi ya ce al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi hujjar su uba ba zai ci gajiyar ɗan shi ba ɗan bai mata hakika ba kaga kenan hakikar wace ba ce hakikar kuma tana kan uba ne sannan ko a bangaren wanda suka ce ai kana kan ɗa ne kuma da suka maka wannan hadisin wanda ce fa inna awwalahu domin farkon hadisi shine al-ikhbaru an istihad al-gulam bil haqiqa bayar da labarin jinginar da da har sai an mashi haqiqa wa akhiru karshen shi kuma al-amru bi ayyura qalu an ba da umarni da a zubar da jini mana a yankan kana da mujibuna wa yadullu an wujubi qawlu wa ana al-gulami shatani وعن الجارية الشاكل وهذا يدل على الوجوب لأن المعنى يجري عن يجزئ عن الجارية شات وعن الغلام شاتان wannan maganar duka ya za ka same ta cikin almughni can wurin da yace wa akhiru al'amru bi ayyura ka anhu ina ga akwai bugun da ya tsaya a haka amma dai wanda suka yi ta hakiki na keke da keke akwai kalmar damu a gaba in ba ta mutum zai iya karawa al'amuru da ayyura ka an hudamu zai iya tuna ko da shi al-mubudi kan haka ya zo da shi wa kana mujibuna waɗanda suke ganin wajiba ce suka ce wa ya dullu ala wujubi ai hadisin ma yana nuni ga wajibci inda yace an al-gulani shatani yaro namiji za a yanka mashi dabbobi guda biyu wa an al-jariyati shatin mace kuma za a haifa ma yanka mata dabba guda ɗaya ai ubanni ne aka bayar wa hada ya dudu ala wujubi ai wannan yana nuni ga wajibcin yanka dabbar hakikan ne kenan akan uba lian al ma'ana yuddizu an lijariyat shatin domin akuya ɗaya ko dabba ɗaya ta ishi mace wa an gulani shatani shi kuma yaro sai yanka mishi guda biyu kai zuwa al-bugun ne wancan jizgi na goma sha uku da muka yi bayani wa tajji sannan sun sake kafa hujja da hadithul bukhari da hadithul bukhari an sulaiman ibn amir daga sulaiman dan amir an annabi sallallahu alaihi wasallam qal ma la gulani haqiqatun ko ma la gulani haqiqatu kowane yaro yana tare da haqiqar shi to kaga in kace wajabcin na kan yaro lokacin da yaron aka haife shi akwai wajabci ma akan shi ne babu takalimi ita wannan zai koma kan uba ne shi ta aka ce fa ahari wan hujama to da yanzu wannan mutum gunwa zai tafi in dai ka ce ya tafi gun yara kana buƙatar ka bada shekara sha uku ta ya balaga kenan to kaga kenan da sai a mayar da kai sai ka zama to sai duk yaron da aka haifa bayan shekara ta huɗu ya yanka ba kai shi hakika in kuma yana da kuɗi ba mai ya dumbula yanka wa ni duwan hul'aza ku kawar mashi da kazanta fa'adu suka ce wa hada ya dullu alal wujudi min wajhaini sai dai na da lokaci yayi za mu iya tsayawa a nan sai mu tashi a fa'adu wa hada ya dullu alal wujudi yana da alaka da wancan amma maganar na da san tsawo duka wannan a karkashin masu fahimta ko rete na farko daga rassa guda uku daga cikin ɗaliban Ahmad ibn Hanbal su ne wanda suke tattauna cewa wai wajen yankan dabbar aƙida yana kan uba ne ko ko wajabcin yana kan tsani Allah bikin sarki ya samu dace sai mu da tsanan abinda yake na daidai Allah ya barka da dan kullum yake cikin Allah ya bi sai ya naka da kuma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi